الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin laraba dare na alkhamis wanda yau ya yi daidai da goma sha biyu ga watan bakwai na musulunci watan rajab yau azumi yana da ƙasa da kwana hamsin kenan Allah ta'ala ya kai mu ramadan da imani watan bakwai na musulunci hijira yau shekara 1445 daidai da 24 ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa tamu mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi da muke cikin littafinmu na akada'ul musallin kusakuran masallata na babban malami al'allama a sheik al-hafiz muhammad siddiq ilminshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a dukkan mako da zagayowar ne irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun tike karatu game da abinda malai ke cewa inkarin inkari akan daga hannaye inda al'iti dalibin ruku dagowa daga ruku'i akwai masu cewa ba za ka daga hannayenka ba za ka ɗago ne haka ba tare ɗaga hannaye ba to malin ya yi maganganu da yawa kan cewa ɗaga hannun shi ne abin da ya fi zama daidai har ya kawo magana cewa suna ta tabbatar da ɗaga hannaye gurabe hudu a sallah na farko takabiratul ihram na biyu inda ruku na uku a inda rafa min ruku na hudu inda alqiyami min at-tashahhud awsat tashi daga tahiya na farko zaka miƙe nan ma ana daga hannu to waɗannan gurabe guda hudu sune malin yace sunna ta tabbatar da cewa ma'aikin Allah iya daga hannu yayi wannan gurabe guda hudu to anan wannan gaba muka tsaya lokaci ya ci mana yau kuma za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah karatun yana shafi na 70 daidai a littafi yi wannan kuma shine darasin mu na 33 daidai inda za mu tashi yau shine أقباؤهم القولية في السجود أقباؤهم القولية في السجود kusakuran wa'ansu daga masallata kusakurai na magana a cikin sujada kusakuran da ake samu wajen furuci da motsa harshe wajen furta tasbihai ko abin da ya kama da wannan a sujada to akwai kusakurai da malam ya ce wa'ansu daga cikin masallata suna tsintar kansu a ciki to kafin mu ci gaba akwai neman addu'a ga 'yan uwa game da dattijo ɗaya daga cikin mahukuntan wannan masallaci malam usman wanda bai jin daɗi wajen kwana uku ma ce bai fito masallaci ba duk da cewa mun yi waya da shi jiya ya ce sun je asibiti sun dawo amma da sauki to muna neman addu'ar 'yan uwa kan a sashi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya sa kafara yake yi Allah ta'ala ya tashi kafaɗunsa da shi da dukkan majinyatanmu asibiti da gida Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya daɗe mu da lafiya da imani malik cewa kuskure na farko qira'atul qur'ani fi sujud karanta alqur'ani cikin sujada wani malamin mu yake cewa sunna maganin sabani kun ga karanta qur'ani babu zikirin da yake shi lada amma kuma akwai gunda za a karanta qur'anin kai laifi an bayyana domin wa kairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shirya ita ce shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi ka samu lada to ka tabbatar da cewa ya samu asali daga tushe daga manzan Allah da sahabbai tun da karanta ƙur'anin ma a samu lada manzan Allah ne zo da shi shi ne zo da bayani in ka karanta alƙur'ani za ka samu lada to kuma akwai gurabe da ya ware ya ce ba za a karanta ƙur'ani a gurbe kuma in ka karanta ƙur'anin maimakon ka samu lada a gun zunubi za ka samu yasa akwai wani wanda imam ahmad bin hanbal ya ana sallan asuba sai tahi zai nafila sai ce akram kallahu ba a nafila ba a nafila bayan sallan asuba imam ahmad yake faɗa wa can mutum har sai rana ta fito sannan sai kai lafi sai shi mutum yake cewa imam ahmad dan hanbal shi yanzu Allah zai bin azaba dan nayi sallah ba sallah zan yi ba yanzu nayi sallah bayan asuba sai Allah ya bin azaba ya ce Allah ba zai ma azaba don ka yi sallah ba amma Allah zai ma azaba don ka saba wa mazan Allah tun da yi ne fili ne ce karayi kuma ka yi a kan kaƙibin umarninsa sai Allah ya ma azaba ana fahimta? to saboda ka karanta alƙur'ani a ruku'i ko sujada mazan Allah ya hana ba a karanta alƙur'ani a sujada haka nan ba a karanta alƙur'ani a ruku'i ba a karanta ƙur'anin ba shi Allah ke so a yagun ba don wai ba shi da farla ba ba don wani abu ya fi shi fara ba a gun dai Allah baya su a gane kamar kamar musdalifa ne musdalifa masu wanda suka je aikin haji ka yi bacci a musdalifa ya fi ka kwana kana salalada yi baccin ake so ka yi kaji ko wanda ya kwana yana sallah kai da ya kwana kana bacci ka fi shi lada yasa malam usaimin yake cewa isabatu sunna khairun min amin kasratil amal yace dace da sunna yafi alkhairi akan ka yawaita aiki wani misalin rak'atayil fijr da ake raka'a biyu takaitattu a tawo masallaci bayan an kira sallah wanda ya karanta kuliya da kulhuwa a wannan raka'a biyu yafi wanda ya karanta bakar da ali imran ladan kun ga bakar ayata 280 da wani abu ali imran 200 amma aya shi da can nan hudu to kafi wancan lada in dai rak'atan al-fajr ne tunda manzo Allah takaita sai kuma yace a takaita su saboda ka yasa wannan wannan logic ne a shari'a sai ka kwana kana wani abu wani idan yayi minti da ya gabo ka wannan surmu ne na almajirai kun ji ko kowane bangare suna da saurayi akwai sirrin injiniyoyi akwai sirrin yan siyasa akwai sirrin malaman jami'a akwai surun yan kasuwa to wannan surunmu ne almajirai ana fahimta sai ka kwana wallahi kana wani abu wallahi cikin minti biyar sai ga muka akwai misali ko da ke mu ci gaba da karatu akwai misali nana ummul nana maimuna ɗaya daga cikin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya batta a gida tana ta tasbihi tana kirgawa da abin kirga ko tsakuwa ne ko mene tana ta yi da ya dawo ya same ta ya ce kin ga duk wannan lokacin da kika dauka wallahi akwai wani tasbihi idan nayi shi kwaya ɗaya na kamo ki lada haka manzo Allah ya faɗa mata idan kika ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midari kalimatihi yace duk yafi abin da kika yi lada wannan ba loga bace to wannan kaɗan na faɗa mu ƙira'atul ƙorani fi sujud a hani game da karanta alƙorani cikin sujada malik ya cewa waye ka'u fihi kathiru min al'awam da yawa daga cikin gama garin mutane su ne awam gama gari wanda ba su da alaƙa da ilimin addini da yawa suna faɗawa cikin wannan sau dinga karanta alƙorani cikin sujada wani hannabi sallallahu alaihi wasallam an zalika kuma ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hani game da wannan fakal ma'aikin Allah yake cewa ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida alhadith manzon Allah yake cewa ku tsaya ku ji ala din harfu tanbihi kaman harfi ne da jawo hankali duk inda qur'ani ce ala to wani abu ne mai muhimmanci za a faɗa an fahimta to annama ma'aikin Allah sai an bayyana irin wannan kalmar ala kaman ana jawo hankalinku in hankalinku ya zo gun to ga abin da manzan Allah ya ce a faɗa manzan Allah da kansa ce in ni nuhitu ni na yi hani an aqra alqur'ana raki'an aw sajida a karanta ayin alqur'ani a ruku'i ko a sujada an fahimta wa taqaddama zalika fi qira'atil qur'ani fi ruku' fanzurhu malik yace yayi dogon bayani game da wannan a gaban ruku'i da ya kawo wannan magana yace ta a ruku'i ba a karanta alqur'ani ba a karanta ayin alqur'ani baya kadan ya ƙara bayani fiye da wannan gun kuskure na biyu tarku du'a fi sujudi mutlaqan a ce mutum kwata-kwata baya addu'a a sujada kwata-kwata wannan ya ce kuskure ne a ce duk sujadaka ba sujadda kake roƙon Allah ya ita to mala ya ce wannan kuskure kake tabkawa kuma kana tabka hasara hasara shi ne ba gunda ka fi kusa da ubangijin ka fiye da wannan gun kuma har ma'aikin Allah ya kwaɗaitar da mu matsa da yin addu'a a gun domin iya dab da Allah ta'ala ya karba an bayyanta saboda rashin yin addu'a a sujada kuskure ne ka takaito ga tasbihai kawai in kai sujada subhanu rabbil ala ala wa bihamdihi shikenan baka addu'a a sujada to mala yace iya ɗaya daga cikin kusakurai da masallata suke samu a malik ke cewa wai ba'ad an hadha al-fadl kathir min al-musallin da yawa daga cikin wani kaso da yawa daga cikin masallata sun yi nisa da wannan din ma'ana ba sa tsaya su yi addu'a a cikin sujada fi fa'aluna manhi'an he su je suna aikata abin da aka hana wai tarkunal ma'amuru bihi kuma su bar abin da aka ba su umarni su he su aikata abin da aka hane su kuma su yin abin da aka umarce su ana fahimta wa qad hadadna annabiyya sallallahu alaihi wasallama hakika ma'aikin Allah ya kwadaitar da mu sallallahu alaihi wasallam alal ijtihadi wal ikisari min addu'a fi sujud manzon Allah ya kwadaitar da mu ijtihadi yi da gaske yini ijtihadi ka dagi ka matsa lamba kai kamar kana yi yini ijtihadi an fahimta ka matsawa kanka ka dage kada ka yadda ka salata cimma wajen yin addu'a a cikin sujada to manzon Allah ya kwadaitar da haka al ijtihad wal ikthar da kuma ka yawaita ka yawaita ka yawaita addu'a a cikin sujada manzon Allah ya kwadaitar al-ijtihad wal ikisar min addu'a fi sujud ya kwadaitar mu dage sosai sannan ko mu yawaita roƙon Allah a cikin sujada fakala ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid ba gunda bawa yafi kusaci ga ubangijinsa face lokacin da yake yin sujada an fahimta aqrab sai kawo fi'ili da sigar mubalaga aqrabu ma'ana gunda bawan yafi kusaci kaga Allah ma da ya tashi cewa yafi kusa da kai akan jijiyar wuyanka haka yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to nan ma sai manzo ki ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid ba gunda bawa ya fi kusa da Allah Ubangijinsa face lokacin da ya sanya goshinsa yake sujada to a wannan lokacin ya fi kowane lokaci kusaci ga Allah ya sa malaman da suke inkarin addu'o'i na jam'i a bayan sallah to suna dogaro ga wani hadisin ne suna cewa duk bukatarka da za ka faɗa wa Allah ka mai tsada wanda ka fi damuwa da ita to ka yi ƙoƙarin faɗawa Allah su ji da wannan buƙatar ana ganewa har ma misali yanzu Allah ta'ala ya baka iko da damar ganawa da shugaban ƙasa ko da gwamna kuma a ce kana da wata buƙatar ka gare shi buƙata ta ka fasinali ko buƙata ta jama'a duk dai ga ka samu damar ganawa da shi kai da shi kun ɗau lokaci kuma amma sai bayan kun gama ka fito sai kake samun protocol nashi ko wani PA nashi ko wani sakatare nashi sai kana faɗa masa buƙatar kuma da Allah kun samu dama mai girma ka ce masa kaza kaza ka da Allah kun hikima wannan ba hikima kaga a ina ya kamata ka faɗa lokacin da kuke ganawa da shi kai da shi ka faɗa masa saka ce to ba inda addu'a tafi tsada kuma tafi muhimmanci fiye da lokacin da kake sujada domin a lokacin kuna gani da kai da ubangijin gani amma in ka bar wannan matakin to duk gunda kake ko ba kai wannan gun kusanci ga Allah ana fahimta shi yasa akwai bayin Allah da in sun yi sujjada sun sa goshin su a ƙasa wallahi wani sai ya bacci ya farka suna sujjada domin sanin muhimmancin wannan gun da kuma amfani da musu da suke ana fahimtar wannan saboda haka ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ku yawaita addu'a a cikin sujada sannan ku dage ba inda bawa ya fi kusanci ga ubangiji ba inda bawa ya fi kusanci ga ubangijinsa fiye da lokacin da yake sujada fa aksiru da'afi to sai ma'aikin Allah yake ku yawaita addu'a a cikin sujada ku yawaita addu'a qala an-nawawi imam an-nawawi yahya bin sharaf kenan Allah ya masa rahama ma'anahu ma'anar wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa aqrabu ma yakunu min rahmati rabbih ba inda ka fi kusa da rahamar ubangijinka kusa da rahaman Allah wa fadlihi da falala ai kun san falala ai ina je ba wanda fi san falala ba falala a falala abin nan shede mana ka samu kuɗi ka samu walwala ka samu ai falala ce shi wa kana fadlullahi alayka azima fallan Allah a gare ka tana da yawa to daga cikin falla shine ka samu wadata ka samu dukiya ka samu lafiya ka samu ilimi ka samu kwanciyar hankali ka samu iyali mata mutum mai kirki duk suna cikin farala an fahimci wannan to da farlan Allah kafi kusa da farlan Allah in ma kudin kake nema in ma auren kake nema in ma me kake nema dai na farala to gudukun da ya kamata ka faɗa wa Allah kana sujada ne Allah kaza Allah kaza kuma shi Allah in baka roƙonsa ma fishi yake da kai an gane ku wanda ya fi naci ga addu'a da roƙon Allah kuma Allah ya fi sonsa ana ganewa Allah baya son wanda baya roƙonsa saɓanin ɗan adam shi kuma ɗan adam fishi yake ga wanda yake tambayarsa ko kana tambayarsa alkhairin sai ya ga iya nema ya juya ma tun kana mai waya iya ɗagawa wata na sai ka wayar ma ya ki ɗagawa daga na ɗaga na san wata magana ce ko a ce marayu ko masallaci an bayyanta kaga wannan alkhairi ake nusar da kai kai dage kai wa kanka da kanka alkhairi kafin ka mutu to amma shi Allah kuma fishi yake ga wanda baya roƙonsa kuma iya mara balale ga mai roƙonsa a kullum ana fahimta ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma yake cewa kusa da rahamar Allah da fallasa wa fihi al-hathu ala du'a akwai kwadaitarwa ko matsa da addu'a lokacin da kuke sujada addu'a fi sujud kenan wa fihi dalilun a cikin wannan hadisi akwai dalili in ji imamun nawawi liman ya kulu ga wanda yake cewa inna sujuda ita sujada afdalu min alqiyami tafi falala akan tsayuwa wasairu arkani salat da sauran rukunan sallah duk sujada tafi su falala an fahimta anan wa ansu malaman suna cewa babu wata gaba mafi tsada a sallah kamar sujada tafi kowace gaba tsada domin irin wannan hadisi da ya tabbata ka cewa kafi kusanci ga ubangijinka فإذا فرغت فانصبوا إلى ربك فرغا أقطاؤهم الفعلية في السجود كساكوري دا وأنسو daga cikin masallatan suke aikatawa aikace a cikin sujada can alƙauliya ne na magana wannan kuma alfi'iliya na aiki yanayinka da hai'arka ya guyoyinka za su kasance ya tafukan hannunka ya goshinka zai yi to shi ma wannan shine zai gyaggyara mana a matsayinmu na masu kuskure cikin sujada awalan na farko aqda'un la khilafa fiha akwai saba akwai kusakuran da babu sabani a ciki kowace mazhaba an kai mai bin mazhaba ne kowane malami to ya tabbatar da kuskuren wannan din ba ba malamin da ya halattar ba mazhaba da take daidai ne an samu ittifaqi kan kusakurai wannan duk an ittifaqi kuskure adamu tamkin a'da as-sujud min al-ard kuskure da muttafaqun alaihi shine rashin tabbatar da gaban sujjada a ƙasa ana fahimta a ce ɗaya daga cikin mawadhi'is sujud a ce kana ɗage shi ko kana wani abin da bai taɓa ƙasa mubasharatan in ba da larura ba idan larura ta shiga wannan ba matsala ad-daruratu tubihul mahdurat ita larura tana halattar da abin da akwai laifi wajen aikata shi ai yin sallah a zaune ga wanda yake da ikon yi a tsaye to sallah ma babu ita idan farilla ce to amma larura ta ce kai sallah a zaune in ba za ka yi a tsaye ba an fahimta da sauran irin waɗannan misalan lalle ilalla za mu ji su ina ne ma gaban sujada ta da ina da ina aka so ake so idan ka yi sujada ya zamto ka tabbatar da sun taba ƙasa maliki cewa wal a'dha al wajib as-sujud alaiha sab'a gabbai a jikinka a matsayinka na mutum musulmi masallaci gabban da wajibi ne kai sujada da su su ne guda bakwai ne ana fahimta waɗannan gabbai ne da dolenka in dai lafiyanka kalau babu larurar jinya ko wani ciwo to wajibinka ne ka yi sujada kan waɗannan gabbai guda bakwai ana ganewa liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama faɗin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an bani umarni in ji manzon Allah an asjuda ala sab'a ala sab'in a wani gun kuma ala sab'ati azumin an fahimta an bani umarni an bani doka da oda na yi sujada a kan gabbai guda bakwai na yi sujada kan gabbai guda bakwai in ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce aljaba hatu wal'amfu wal yadaini wa rukubatai wal kadamai aljaba hatu aljaba ha shi ne goshi an gane ko? goshi shi ne aljaba ha kuma akwai hadisin ma da yake cewa daga cikin alamar mutuwar mai imani ya mutu da rikil jabi mutum ya mutu a goshinsa iya gumi to alama ce ta wasu lakati alama ce mutum ya yi kyawar cikawa Allah ya arzuta mu da wannan Allah in ma baka ba mu babbar shahadar ba Allah ka ba mu wannan ya Allah duk mutumin da ya mutu a goshinsa da gumi to ma'aikin Allah ce ya yi mutuwar shahada iya cikin mutuwa mai kyau da mumine ke Allah ya mana arziki da ita goshi shine aljabha ana fahimta sannan wal anf da hanci shine al anf wal yadayn da tafukan hannaye guda biyu wa rukubatayn da guyoyi guda biyu wal qadamayn da can yan yatsun kafa yan yatsun kafa ku to waɗannan sune mawadhi'i sujud an gane ko manzon Allah sai ya hade aljabha wal anf a gaba daya da goshi da hanci duk gaba daya ne sannan tafukan hannaye guda biyu an samu uku sai guyoyi guda biyu an samu biyar sai can ƙarshen a tsarafin ƙadaman yan yatsun ƙafa ƙarshen yan yatsun ƙafa su ma su taɓa ƙasa to an samu guda bakwai kenan to in dai ba da larura ba a matsayinka na masallaci ana so dukkan waɗannan gabai guda bakwai su taɓa ƙasa mu basharatan ka yi sujada goshinka a ƙasa hancinka a ƙasa tafikan hannunka a ƙasa guyoyinka haka can yan yatsun kafar ka suma sun taba kasa wannan shine doka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malik cewa waja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jabhatu wal-anf sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya goshi da hanci shay'an wahidan sai mai da su gaba guda daya al-jabhatu wal-anf shay'an wahida gaba ce guda ɗaya da goshi da hanci فلا يجوز السجود على أحدهما دون الآخر bai halatta ka yi sujada kan wata gabar saɓanin wata ko ka yi sujada kan wata gabar kabar wata wannan bai halatta ba ba daidai ba ne liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata liman la yusiba anfuhu min al-ard ma yusibu al-jabayn mazala ke cewa babu sallah ga wanda hancinsa bai taba ƙasa ba irin yadda goshinsa yake taba ƙasa kun ga magana tana da girma ke tunda mazala ya korewa mutum sallah babu sallah ga wanda hancinsa bai taba ƙasa ba irin yadda goshinsa yake taba ƙasa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu bi aqrafi asabihi lil qibla manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fuskantar alƙibla da ƙarshen ‘yan yatsun ƙafafun shi idan ya yi sujjada ƙafafuwansa ma sujjada suke yi ma'ana ‘yan yatsun ƙafar dukkan suna kallon alƙibla ana fahimtar wannan ma'aikin Allah haƙiƙi sallallahu Alaihi wasallam idan ya yi sujjada hatta ‘yan yatsunsa na ƙafa ta su ma an kafa fuskanci su alƙibla suke kallo yake cewa a wa bar surka da mai hibo wa barsu kadamaihi shine sujuru kadamaihi kenan da nan kirjin kafarsa kenan sudurul kadamai inda yan yatsu za su fara nan iya nan tudun nan na dab da fada kurin yan yatsu to shi ma ƙasa yake tabawa idan ya tabbatu a ƙasa kuma yan yatsun ya suka lalibda ana ganewa sai maliki cewa fahazihi hadihi sallallahu fahaza hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan shine koyarwarsa wannan kuma shine shiryarwarsa sallallahu alaihi wasallam game da sujada akan waɗannan gabai din sai yake cewa amma ma narahu min ba'dil musallin amma abinda zamu gani da idan mu akan wa'ansu daga masallata suna aikatawa min sujudi alal jabaha dunal anf mutum yayi sujada da goshi amma ba hancinsa ba zai zama kasa ba a yana samun ku goshi kawai zai dan jogana a ƙasa ya dan jona shi amma hancinsa ba zai taɓa ƙasa ba to irin wannan injimalan au rafa a ƙadamayin ko ya ɗage ƙafafuwansa masu maƙafafuwansu su taɓa ƙasa au wata ihi dahu ma alal akar ko ya ɗora ɗaya a kan ɗaya wannan dama za ka gani mutum ya yi sujada amma ƙafarsa ɗaya tana kan ɗaya ba zai tabbatar da duk biyun suna ƙasa ba sai ya ɗora ɗaya kan ɗaya shi ma wannan kuskure ne laifi ne ba daidai ba ne sai malik ya cewa fala ya sihu duk wannan abin da ya zayyano ko ka ɗage ƙafafunka ko sujada da goshi ko koma bayan hanci ko ka ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya sujada ya ce fala ya sihu ba wani dalili akan wannan ba abin da ya inganta daga cikin waɗannan wala dalili alaihi ba wani dalili akan wannan wa mukhalif li hadihi sallallahu alaihi wasallam kuma ce wannan sabawa ne sabawa manzon Allah ne saba masa ne an fahimta kuskure na biyu bastu dira'ain wa dammu ibtain wa dammu ibtain bastu az-zira'ain shimfida zira'i zira'i kuma shine wannan tsintsiyar hannu ko hannayenka a ce duk zaka shimfida su a ƙasa suje da haka yanzu ga wani suna yi wani ma zai ga ya dunkule hannunsa haka wannan kuskure ne ba daidai ba ne ana fahimta to shi ma wannan mali ya kidaya shi daga cikin kuskure wa dammul ibtain da kuma hade nan hakarkarinka da hammatarka ka hade shi baka samu dan balance haka ba wa hadha min al aqta al muntashira inda al musallin mali ce shimfida ziraya kasa da matse kafada da hakarkari to ya ce da yawa daga cikin masallata wannan abin ya yadu a cikin su wa huwa mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sabawa ne daga koyarwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya zamto a iya shimfida tsintsiyan hannunsa a ƙasa ko kuma ya haɗe nan dan nan daidai ka faɗa sai haɗe shi da da, da hakarkarin sana shi ma wannan ba daidai bane a sallah sabanin abin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam fakana la yaftarishu zira'i ya zamto baya shimfiɗa baya shimfiɗa zira'insa wannan tsintsiyan hannunsa karka shimfiɗa kenan bal kana yarfa'a yarfa'uhuma min al-ard ana so ka daga su idan ka dafe da hannunka nan to tsintsiyan hannunka zai tafi tsaye kenan ba shimfiɗa da zaka yi kasa tafin hannun zaka dafa ka dogara kansa ita tsintsiyar hannun ta meke tsaye haka ake so bal kana yarfa'uhuma ala al-ard wa yuba'iduhuma anil jambai kuma hannaye na kana su ka buɗa su daga haƙarƙari ba a so su haɗe haƙarƙarinka gaba ɗaya ka buɗa samu space tsakanin hannunka da haƙarƙarinka hatta ya budu bayadu ibdihi min wara'ihi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya sujada buɗa wanda yake har na bayansa iya gano hasken haƙarƙarinsa don baya liƙa hannunsa a cikin haƙarƙarinsa buɗawa yake amma idan kana cikin sahu to sai ka yi buɗawar sisa sisa an gane ko karka buɗa da yawa kuma ka takura na gefanka ka san wani ɗan ina da suna ne ko ai suna ce he babban ƙara a alhaji ba ka maka ce ba ka maka ce kai ba in kai kaɗai ne a gidanka ko kana nafila sai ka buɗa iya ƙarfinka amma idan a cikin sahu kake to akwai haƙoƙin maƙotanka a sahu wani idan ka buɗa da yawa za ka takura masa kuma takura wannan da za ka yi masa zai iya jawo ma zunubi kuma al'amari ne wanda aka haramta ka cutar da ɗan'uwan ko a cikin sallah yasa wani iya cikin fiƙihun ibada akwai abin da sunna ce ta ce amma idan kawai ga kawai ga ɗan adam zai cutu sai ka ƙi aiwatar da wannan sunnar misali an ce duwanda ya ji iya samun kansa cikin wasu wasu a sallah kawai kana sallah ka ji wani abu ya faɗo ma ka dinga tana wani abu to maza Allah ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku a zucinka sai ka tofa a hagu da kai kana sallah ba an gane ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku sai ka tofa a hagu da kai kana cikin sallah sai ka ci gaba da sallah to da Allah yanzu a ce akwai wani dan siyasa a gefen ka a hagu da kai yaji kawai kai fuf ah ai wani tofe ne zai wallahi ba zan yadda ba sai na je gunshi gwamnatin sama lamai ba zan yadda ba to ga gwamnati zai haifar da fitina ko wani shugaba ko wani wanda babba ne misali ko kuma wani dan darun ne ma ce kawai wallahi ana sallah mun tofi ban yadda ba wallahi sai mun ji amana shari'a to inda wannan kana tsoro haka za ta faru sai kai a'udhu billahi a ranka ba tare da kai tofin ba an fahimta wannan ya cikin fiqhul ibada akwai abin da sunna ce ta ce amma idan akwai fitina ko cutarwa sai ka batta ana fahimta na sa akwai ustazai masu zafin kai ko irin wannan ne suka yi kishirwansa ba sa ba su je karatunsu bai kai wannan gun ba shi za za ga ɗan kan ɗan wani abu kaɗan ana rigima da mutum abin da furu'a ne ma musahabi ne ai annabi yayi sallallahu alaihi wasallam in ka tattaro ka ce to a wani yanayi manzon Allah yayi a gida ne a masallaci ne a tafiya ne a ina ne sai kasa faɗa ma inda yi an fahimci wannan saboda ka irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa a cikin sallah hatta buɗa wanda aka cike in a cikin sahu ne ba za ka buɗa buɗa da za ta takura ɗan uwanka ba amma in kai kaɗai ne a gidanka za ka yi sallah sai ka buɗa iya ƙarfinka amma kuma wannan shi ma zai ƙara sawa mu ja hankalin masallata ba a san kuma a matse sahun nan a ce sahu an matse shi kowa a kuntace to akwai wasu abubuwa da yawa da za mu yi asarar su daidai ne sahunku a sallah ya zama to kun san iyaka mutanen ma da su ya sahu mutum goma sha ɗaya ne a sha biyu ne sha uku ne iya ƙarfin sahun wanda alal aƙalli kowa zai yi sujja da hankalinsa a kwance wani fa in sahun ya matse za a ga hatta in ya yi wata ulimu na alal yusra sai ya karkace ba wala sai ya karkace haka ba daidai ba ne nan ba daidai ba ne a garin gyaran gira sai a rasa ido in ka kaucewa da kibla akwai yiwuwar baka da sallah akwai yiwuwar baka da sallah an fahimta sauraka dole sunan nan bayan mun karanta sai mun aiki sai mun yi practice nata ba ita sunan haka take in ka karanta sai ka yi aiki in ka karanta sai ka kwatanta wannan shine sunna sauraka wajibi ne masallatanmu na sunna wani gun gaskiyar magana ana matsayi sahu yawa ka wani in zai yi wada ulimu na alal yusra wala sai ya karkace wani a matsa zai yi sujjada matsuwa ta sosai kaga duk wanda ya matsu ba za ka bashi damar yin tasbihai ba wannan matsuwa ce za ta dame shi kawai saboda ka san ita sunna an ta zo da abu sai a duba a wane ne yake yi shi a wane ne yake yi Allah ta'ala ya samu dace to sai malik ke cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gano hasken haƙarƙarinsa idan ya yi sujjada wanda yake bayan shi wa kana sallallahu alaihi wasallama annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qul wala yas wala yaftarishu ahadukum zira'ihi iftirashil kalb kaɗaya ku shimfiɗa hannunsa a sallah irin shimfiɗawar da kare yake yi idan zai kwanta ya shimfiɗa hannunsa gaba ɗaya ɗin nan to kai karka yi ana so ka dafi akan tafin hannunka wa fi ruwayatin wala yabsutu wannan an ce yaftari shi wata ruwa kuma yin fusu da duɗe ne shimfiɗawa shimfiɗawa wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la tabbusut zira'aika kar ka shimfiɗa hannayenka wa tujaf an an wa tujaf an dab'aika kuma ka nesanta haƙarƙarinka da hannayenka ma'ana karka shimfiɗa hannayenka abin da ake bukata ka buɗa karka manne hannunka jikin haƙarƙare addab'u wastul abd addab'u shine ka haɗe ɗai hannunka a jikin haƙarƙarinka to ma'aikin Allah ya yi hani game da wani kuskure na uku alƙaunu bi wujubi kashfil a'adha akwai masu cewa gaban sujjada dole sai ka yaye su sun taba ƙasa mubasharatan karka yi sujjada akan tabarma kai karka yi sujjada kan kafet karka yi sujjada kan waye da waye akwai wanda suka ce dole sai goshinka ya taba ƙasa mubasharatan sai ka taho da wata ƙasa a masallaci kake sawa kana dangwalawa daga wannan takalifi ne takalifi ne an dora wa kai na wiki kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane injimalan ya ataqidu wujuba kashfil a'dha'i sujud sun tafi da wajibcin cewa sai an yaye gaban sujada wa khassatan aljaba musamman goshi sun ce in ma wani gu an yi sauki to goshi ba a yi sauki ba bal inna minhum daga cikin waɗancan masu waccan aqida man ya taqidu anal ha'ila ha'il shi da abinda zai ga tsakaninka da ƙasa kamar wannan sallaya ha'il ne tabarma ha'il ne duk wani abin da zaka saka yi sujada a kansa shine ha'il abinda zai shiga tsakaninka da ƙasa mubasharatan wa an suna cewa na ha'il din allazi yamna'u sujudul jabaha alal ard wanda yake ana goshi ya taba ƙasa mubasharatan ana fahimta mislul amama kamar rawani suka ce mubtilul lisala wai hakan iya bata sallah ka sanya wani abu kai sujada kansa ba dandanin ƙasa ba sun ce wai a faɗa su hakan iya bata sallah wai yastadilluna bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama suna istidlali kafa dalili a da wani hadisi na ma'aikin Allah wanda su ba su fahimci hadisin ba ma wanda yake cewa umirtu an asjuda ala sab'i a'dhumin irin wancan hadisin da na baya an umarci ne sujada kan gabai guda bakwai alhadis wa haza qat'un sai ce fahimtar haka kuskure ne kace dole gohi sai ya taba kasa mu bashi radan ya ce wannan kuskure ne bayyin kuskura ma a bayyane li'anna wujudul ha'ila domin ka samu wani abu da zai shamake goshinka da taba kasa mu bashi radan almani min malamasatil udwi mubashara wanda zai hana taba goshi ko wata gabar sujada mubasharatan ta taba kasa daga gabar sai kasa to haka yake la yanqusu min qadri sujudi shay'a hakan baya rage darajar sujada da komai ina fata kuna gane yanzu a fahimta su waɗancan mutana akan kafin din ma ba za ka yi sujada ba akan tabarma ba za ka yi ba akan sajjadar ka ba za ka yi ba ba inda za ka sa goshinka sai a kasa su ba fahimta su kenan to ku ya zami da wani cifi daga masallaci kuma ya zami da su hatta yi ɗin ma ba za ka yi ba tun da ta yi ɗin ma ai ba ƙasa ba ne ba ƙasa ba ne duka sun ce duk wani abu da aka cakuɗa shi ba ƙasa ba ne dandanin ƙasa to ba za ka yi su da aka yi shi ba wannan takalifi ne gaskiya sun ɗora wa kansu nauyin da ba za su iya yi ba an gane ko to sai ma ce duk wani abu kamar kafin ɗin kamar rawani kamar tayil kamar menene duk wani abu halal mai tsarki ya ce don kayi sujira a kansa ba zai rage darajar sujira ka da komai ba ba abinda zai rage mata kun bai wannan wa zahir al'adilla annahu la yajibu kashfu shay'an min a'dha'i sujud kai maliki ce abin ma da yafi bayyana fili a zahiri ba wani dalili da zai ce dole sai ka yayi wata gaba ta sujjada daga ta baka saba wani dalili ba wani dalili ba wani abu a zahiri na nassi da ya ce dole sai ka yaye wata gabar ka ta sujjada ta taba ƙasa mu basharata sai malik ke cewa li'anna musammahu ya hasilu bi wad'iha duna kashfiha abinda manzon Allah ce kawai ka dora gaban sujjadar ka a ƙasa yace bai ce ka kai kashfin su ba bai ce ka yaye su ba sannan kuma su taba ƙasa mu basharata bai budu wannan ba abin da ya ce gaban sujjadarka ka yi sujjada a kansu kawai an bai jannan ka yi sujjada a kansu duna kashfiya bai ce sai ka yaye su ba wa huwa muttafaqun alai wannan kuma shine abin da duk malamai suka dawa kansu fi rukuba wal kadamai a guyoyi da kuma can tafin a yan yatsu kafa wa amal yadaini amma hannaye fakal jumhur in aka ce jumhur mafi yawa daga cikin malamai kenan ana fahimta la yajib kashfuha suka ce hatta tafin hannun ma ba wajibi ne sai ka bude shi ya taba kasa ba wajibi ne an gane ku ba za a shi ne dai wanda a galabiya haka muke gani inda kai ba mace bane ya distra hannunka waje ke duk adan ka hannunka waje ke kuma gaskiya bane hatta sarakuna ma inda za su yi sujjada dole su guda hannun su yi sujjada kasa to yace hatta hannayen ma ba wani abu a shari'anci da ci dole sai ka fito da shi zahirinsa ya taba kasa inda wani dalilin da zai sa ka ɗora shi cikin tufar kai kai sujjada a kansa ba matsala abin da ya ce kenan maliki cewa li kauli abdullahi bin abdurrahman ko fadin abdullahi bin abdurrahman radiyallahu anhu ja'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya zo mana sallallahu alaihi wasallam wa sallabina yayi sallah da mu fi masjidi bani abdul ash'a ashal ashhal fi masjidi bani abdul ashhal yaje wannan masallaci na kabilan banu abdul ashahal wata kabila ce a garin madina to manzo Allah ya kai musu ziyara da ya kai musu ziyara lokacin sallah yayi sai ya jagoranci su kai sallah kun ga wannan alama ce ta shugabanci mai kyau manzo Allah iya zagayawa garin madina lokaci bayan lokaci suna gaisawa da mutane iya ziyartar wa'ansu masallatai da abin da ya kama da wannan ana bayyana da ya je wancan unguwa lokacin sallah yayi in ji abdullahi bin abdurrahman manzan Allah ya mana sallah lokacin da manzan Allah ke sallah da su fara'aitahu shi abdullahi bin abdurrahman yace sai na ga manzan Allah da idona sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi ya ajiye hannayensa fi saubihi a cikin tufafinsa iza sajada a lokacin da zai sujada an fahimta kamar mutum ya sa gari babba wanda yake ganin sa iya sallah yaga in zai yi sujada to hannayen bai fito da su waje sai yi sujadar a cikin gari misali to kamar haka ne shi wannan sahabi ya ce ya ga da idonsa manzan Allah idan zai yi sujada to hannayensa a cikin tufafinsu bai fito da su waje a cikin tufafinsa sai ya tabbatar da cewa ya ajiye su a ƙasa ya su da kansu ina fata dai kun gane wazi an yadaihi fi saubihi za su sajada iya ajiye hannayensa a cikin tufafinsa a yayin da zai me zai sujada wa ammal jabaha amma goshi faqad qala bi wujubi kashfiha wa ansu sun ce goshi wajibi ne goshi ya taɓa dandani na ainihin inda za ka yi sujada ba a san ka sa wani abu sannan kuma ka yi sujada a kansa matuƙar abin ba a shimfiɗe ke a masallaci ba a ce ka sa wani hankicinka ka sa a goshinka ko ka ɗauko wani abu ka sa a goshinka kai ka zo da shi ba a shimfiɗe ke a masallaci ba to malamai sun ce haka bai halatta ba ko goshinka ya taɓa shimfiɗar da za ka yi sallah a kanta an bai mutu nan to sai malai ke cewa shi goshi faƙaƙala bi wujudi kashfiha abu dawud wa shafi'iyya wa ahmad wanda suka ce dole ne karka sa wani ha'il tsakaninka da shimfiɗar da za ka yi sallah a kanta akwai imamu abu dawud akwai imamu shafi akwai imamu ahmad bin hanbal wanda shi ne fatawarsu wa hatajju sun kafa hujja bima rafa ila annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da suka daga martabarsa ta je ya kai ga marfu'i ma'ana manzon Allah ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam ko ya aikata ko ya gani an aikata annahu ra'a rajulan manzon Allah ya gano mutumi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ila janbihi iyayin sujida iya gefen manzon Allah iya sujida wa qad atamma yayi rawani ala jabhatihi ya nade har goshinsa an gane ko fa hasara ala jabhatihi wannan rawanin sai zama kamar shimfida a goshinsa har goshin ya nade sai yake sujjada kan wannan goshin nasa a nade da rawani wa haza hadisun da'if sai suke cewa wannan hadisi ne mai rauni fi salih a cikin marawaitansa akwai wani salih wanda la ya hatajju bi hadisi ne wanda ba a kama hujja da shi an bayyanta kaga ashe goshin ma ba dole bane sai ka san mai wani hayi ba wani dalili na dole sai ka yi in ma wannan shine madogara to sun ci hadisin bai inganta ba akwai ɗaya daga cikin marawatan hadisan malamai sun ci iya da rauni ba a karɓar hadisin shi wakala malik wal hanafiyun wal auza'i wa ishaq wa jumhur malik ce imamu malik bin anas imamu darul hijra sannan da hanafiyun wanda suke bin mazhaba ta imamu abu hanifa kenan da imamu al-auza'i da ishaq ibn rahawayhi ana ce masa ishaq bin rahawiyya kuma ana ce masa ishaq bin rahawai duk shi kadai ne kuma malaman fiqihu su ne suke ce masa ishaq bin rahawai malaman hadisi kuma suke ce masa ishaq bin rahawiya duk mutum ɗaya ne a gun malaman hadisi sunansa ishaq bin rahawiya a gun malaman fiqihu sunansa ishaq bin rahawai an fahimta ko da kana karatu ma wani gun kaga ibn ishaq bin rahawai wani gun ka zaka kai isa bin rahawiya duk shi ne wannan dai sunan da malaman fiqh suke faɗa masa wancan kuma sunan da malaman hadisi suke faɗa masa wal jumhur da dewa daga cikin malamai kuma suka ce la yajibu kashful jabaha baya zama wajibi a ce goshin ka ma sai ka yaye shi a yayin sujada wa an anas radiyallahu an daga anas bin malik Allah ta'ala ya kare da shi ya sanya mu da mu da shi ya ba mu shiga gidan aljanna ƙala yake cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kasance muna sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi shiddatil har a lokacin da ake tsananin zafin rana tsananin zafi shine shiddatul har fa iza lam yastati ahaduna har ma ya zamto ɗayanmu be shi baya samu iko ba shi da iko an yi makina jabahata kumin al'ar ya sanya goshinsa a ƙasa yesu ba shi da iko domin zafin rana a lokacin domin garin maka da madina suna da zafin rana idan rana ta buɗe to zafin iya buwaya sosai an gane ko a lokacin kuma a samu wadatar yin masallatai ba a shiga cikin masallaci a yi sallah da sauransu a ƙasa suke sallah har manzan Allah ya koma ga Allah masallacinsa da abin dibino ake rufe shi takar dibino da ita ake wa masallacin manzan Allah rufe idan an yi ruwan sama idan sun yi sallah duk goshinsu a cikin ruwan sai su jira ka inna lillahi wa inna ilaihi ya sa wata rana sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce aka masa wani abu zai sha sai aka masa ruwa aka masa zuma aka masa nuna da ya daga zai sha kawai sai fasa ya kama kuka kuka yake can da ya sauka da hukuwa ake tambaye sai me yasa ka kuka sai ke cewa wala har muka gama zamani da manzan Allah bai sami irin wannan a ce a kawo abin shi a kawo nono a kawo zuma a kawo ruwa ce wala manzan Allah bai sami wannan ni ina tsoron ma karaban mu ake yankuwan lahira ban haka yake faɗa kuka yake na na aisha ce tun da mazala ya hijira muka dawo madina ba a taɓa kwana uku a jere ana ƙoshi a gidan mazala kwana uku a jere ana ƙoshi ba taɓa yi ba kuma ta ce mun taɓa yin wata biyu a jere ba a taɓa ɗora tukunya an dafa wani ba gidan mazala domin babu har rawoyin hadisi yake cewa kuma ya ummul mu'minin akan me da me kuke rayuwa kuma me kuke ci kuke rayuwa ita ke cana ishu alal aswadai muna rayuwa kan bakakin abubuwa guda biyu ruwa da dibino yi da abincin ruwa da dibino a tamaratu walma amma samu dan dibino biyu uku mun ciye mu sha ruwa shikenan Allah ya kai mu rana rana ma haka da daddare ma haka wata biyu suka yi amma ba ta je gidansu ta ce gidan mu ba abinci ba kuma baban ta miloniya ne sai na Abubakar radiyallahu anhu ya'yanta bayi ma da ba su da iyaka ya dau dukiyarsa ya musulunci aiki fiye da ma yadda za ka yi kirgawa amma yassa matar mazan Allah ba ta ji gidansu ta ce a ba ta abinci ba domin tsabar iya zaman aure da tsare surun muji ala sa matan suna jin mu wadda suna jin mu ko surun muji ko babarki da babanki ba za ki faɗa mata ba ana ganewa hafsa ba ta je gidansu ta ce babanta umar ɗan ka tsaba ba mu abinci gidan manzan Allah ko wata biyu ba ɗora abinci ba wala ba ta faɗa ba duk matansa guda tara nan ba wanda ta je ta ce a taimaki da abinci gidansu babu babu ita amma duk ustazancin matarka za ka yi kwana uku na ba ta da biyu wala ba ka isa ba kafin maka dawo la ta fice ni sahabi ya ce zan ci da biyu kwana uku wala ba zan ci ba sai daga ji labarin ta gidan wani kawon ta can ko wani babban ta tafi can to wannan shine darasi da ake dauka daga yan baya akwai lokacin da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayin umatiyukunna wa usarihukunna sarahan jamila Allah yace manzo Allah ka kirawo matanka kuma wata rana ne ana zaune haka kun san sha'anin mata tun da da yanzu akwai gunda suke haduwa suna zaune da manzo Allah da su iyayen mu'mini suna tattaunawa iski cewa ya rasulullah muna so ka mu ma a dan ka mana abu kaza irin dai kayan gidan nan haka a dan sabunta mana kurzuwa a sabunta mana tukwane ko dai wani abu dai makamancin wannan to sai Allah ya ji sai ya ce to manzan Allah ka kira wasu dukansu ka ce in kun tunna turdin hayatar duniya in dai har duniya kuke so to fa ta'alai na ku zo umarti kunna Allah zai mun kudin da zan baku duk abin da kuke bukata na dukiya Allah zai banna baku amma za rabu da ku wa usarihu kunna sarahan jamila za mu rabu da ku rabuwa mai kyau kowa ta koma gidansu yake na maro in har dukiyar kuke so za a ba ku amma za mu rubu wa in kuntunna turidna Allah wa rasula amma in kuna san Allah da manzansa wa daral akhirah kuma kuna san gidan lahira na aljanna to ba ku ba duniya ku zauna ku yi zaman ibada ku yi zaman neman aljanna idan kai rantsuwa kace duka yan aljanna ne wallahi ba kai gafara amma Allah yake ce musu in dai kuna san manzan Allah da Allah da gidan lahira to ku nemi lada a wannan duniya ba duniya bace abu manzon Allah ya tattara su duka ya karanta musu wannan ayar fassara musu yace kowa ta je gidansu ta faɗa Allah ne ce a faɗa muku idan duniya yake so eh to ke zo a baki amma manzon Allah zai rabu da ke da manzon Allah ce na Aisha jiki faɗa a gidanku eh take ce to ai ka san gidan namu ai ka sani ai ka san wazan faɗa a gidan namu wazan samu abubakar ne ba ka sani yanzu ni na isa je ce masa haka ai wallahi ban isa ba in ma kowa za ta je ni ba zan je ba daga cikin su ba wanda ta je gidansu suka ce amma zabi Allah da manzansa da gidan lahira to amma yanzu akan anko sai wata tayyaji shi anko ba ankon banza da wufi tana da tufafinta da kamata na sallah da zuwa unguwa da komai amma dan za a yi bikin yar wata kanwar kanwar kakar makociyar umman ta can can reshe reshe reshe ba za a biki ta nan kace ban da alimiki an kolan sa ta mafi shi wata ma ita yaje ta bikin su to ga matan manzon Allah abin da Allah ya ce musu sallallahu alaihi wasallam to wannan shine darasi da ake karanta shi zama na musulunci gaba ɗaya zaman ibada ne ba zaman jin daɗi bane in Allah ya kawo jin daɗin to ba ni'ima fa lillahi alhamd amma ba shi bane manufa ba shi bane manufa ana gane ko ba shi bane manufa karka ce kawai za ka yi ibada dan ka ji daɗi ko za ki yi aure dan ki ji daɗi a'a ki yi aure don ibada in Allah ya kawo jin daɗin sai a yi shi wannan shi ne duk da hakan kuma akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wata dama dab da ajalinsa ta Khaibar aka samu dukiya kowace matarsa sai da ya ajiye mata abincin shi shekara gidanta kowace mata sai da ya ajiye mata abincinta da bukatunta na shekara guda har ma ana ce kafin abin ma ya kare Allah ya kare shi ta inda za ku gane cewa shi manzon Allah Allah bai so ya ji daɗi a duniya ba ba manufar Allah ba ne mazan Allah ya ji daɗi a duniya tunda lokacin da musulunci ya yi ƙarfi wadata ta fara zuwa sai Allah ya karbe shi sai Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wata rana na Fatima take cewa ta riski a gidansu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har wani yake bukata ya tsuguna irin ta biyan bukata sai an nemo wani abu na labule ko wani abu an kare an kare gum ba wata katanga ma za ta tafi shi domin babu abinci sai an zo an sa wani labule ko wani abu dai an rufe gum har sai mutum ya gama bukatar sai ya tashi a gidan mazan Allah irin wannan rayuwa amma yanzu kai sai ka ni wallahi Allah na koyi amanta da ni ne a ina kai waye manzan Allah har ya koma ga Allah ko fiye wuta bai sani ba ba a yi fiye wuta lokacin sa famfo ma wannan amma matsa famfo ruwa ya zo ba yi ba babu shi a lokacin manzan Allah da safe ba ni'imomi ne Allah yake ta ko da su bayan manzan Allah ya ta lokaci bayan lokaci kuma duk wannan kukan da ake na kuncin rayuwa wallahi tallahi a cikin daɗi yake har yanzu kana yawo a bola za ka iya gana abinci a bola ba duk da wannan matsan da ake faɗa musamman kana yin wajen GRA din nan ko wajen can haka za ga wani gun a cikin dozbin an zubo da abinci har yanzu kuma har yanzu kana yawo za ka ga tuttufa a bola wanda in ka ɗauke ka wanke za ka iya zawa har yanzu to amma akwai lokacin da sahabi ba akwai sahabin da tufasa ɗaya ce bai da matarsa ba tufas da zai sa yi sallah wallahi guda ɗaya Allah ya hore masa da shi da matarsa kuma haka suka zauna haka suka rayu kuma haka suka mutu da imani Allah ta'ala ya taimaki a a ina ma muke ne na yawa yake cewa imam Anas dan Malik ko yake cewa ne sallima a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shidil muna sallah da manzo Allah cikin tsananin zafi fa iza lam yasdi ahaduna an yumakkina jabhatahu bil ard dai mu baya samun iko mai sa goshin sa a ƙasa domin tsaba rage rana da zafi basada saubihi fasajida alai sai mutun ya jawo tufasa ya sa ta a ƙasa ya sujuda ka kaga ai ha'il ne ai ya shiga tsakaninsa da ƙasa amma manzon Allah bai hani duk da cewa malamai suna cewa shi wannan iya babin babin darura ne babin darura ne a gurguje imamu shaukani ya ce a cikin nailul al'adar wa ƙadista dalla bil hadith ala jawazi sujud ala thawbil muttasir bil musalli ya halatta wannan hadisi ya nuna cewa akwai halacci kai sujjada kan wata tufa amma da ke alaka da kai kamar rawanin ka garin ka zaka iya shimfida kai sujjada akan sa imam an-nawawi yace da shi da abu hanifa da jumhur na malamai wa hamalata shafi'i ala ala thawbil munfasil shi kuma imamu shafi ya ce hattifa ma munfasil wanda ba a cikin ka take ba za ka iya jawowa in zafi ya yi zafi ka yi sujida a kanta kamar ka jawo an kici ko wani abu haka ka sujida imamu shafi ya bada wannan fatawa waye jima'a baina baina hadal hadis wa hadisu shakauna ila rasulillah wani hadisi yace ko mun kai koke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har har ramda rerai haka zafin rerai zafin kasa fi jabahina a goshinmu wa akfina da kuma tafukan hannunmu falam yashkina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koke mu bai sai mu je mu su tarfa bi anna shakiya kana li ajli ta'khiri sala domin mu a koken mu muna cewa manzon Allah jirkin da sallah mana tayi zafi da yawa hatta ya burudul har har sai wannan zafin ya dan ragu haka la li ajli sujudi al-ha'il ba muna nufin manzon Allah ya ba mu dama mu sujuda kan wani abu ba mun kai mai koke kan cewa zafi ya yawa dan sanya ya zalla manzon Allah bai kafi koke ba idza law kana zalika da akan haka ne la azina lahum bil ha'il munfasil da manzon Allah ce to ku nemo wani kwali mana ko wani abu daga waje kuna sujuda akan sa kama sabbata kamar yadda hakan ya tabbata annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al qumra al qimar manzon Allah ya kasance ya salla akan tabarma ta ce qumra tabarma da aka saka da kaba ko da tankar dibino zai salla akan ta sallallahu alaihi wasallam to ina ganin mazo inda za mu tsaya ana mana luri lokaci yayi mun dan jajja don mu zo gaba insha Allah mun zo gaba da za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin Allah ya shiga cikin al'amarin ya Allah Allah karka bar mu da dabaran mu da wayen mu ya rabbal alamin Allah karka bar mu da dabaran mu da wayen mu ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira na'am muna ƙara addu'a ga ƴan uwan mu marasa lafiya ala ra'sihim akwai malam Usman wanda mun faɗa al'umma tun farkon karatu a sashi addu'a Allah ya bashi lafiya ya zama mana ƙara masa addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran 'yan uwanmu wanda suke asibiti ko gidaje wanda suke fama da jinyoyi Allah ta'ala ya ba mu lafiya kuma Allah ta'ala ya daɗe mu da lafiya da imani akwai wanda suke aikowa game da bukatunsu a taya su da addu'a to dukkan wani wanda yake da bukata ya turo ta waya ko ta takarda ko ta sakon baki duka muna jami'in bukatunmu abun Allah Allah ya biya muna Allah ya san bukatar kowa a cikinmu Allah ta'ala ya biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ka san damoyin mu duka Allah ka yaye mana dawoyin mu Allah ta'ala karba mana asiri Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai ɗaya daga cikin masoya wannan da'awa da kuma masoyanmu wanda kwanaki can sati biyu zuwa uku haka uku ma dai yake faɗa min cewa akwai wata kanwar iyalin sun yi haɗari a nafe har ma ya sa bai zo karatu a ranar ba to amma dai alhamdulillah an salame su daga asibiti da sauƙi jikin nasu to muna ƙara yin addu'a Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya sa kafara su kai ɗawainiyan da yi kuma ta kula da su da jinyar su Allah ya ba shi lada da sauran wanda suka dafa aka yi wannan aiki duka Allah ya ba kowa lada kuma Allah ya tsare mana rayuwarmu da imani akwai mahaifiyar mai wannan gida muna ƙara mata don Allah ya bata lafiya Allah ta'ala ya sa abin da take kafara ne akwai iyalan gidan muna ƙara sa su cikin addu'a Allah ta'ala ya taimake su akan manufofin su na alkhairi akwai ita margayiya Allah ta'ala ya jiganta ya gafarta mata akwai shi mai gidan Allah ta'ala ya taimake shi akan harkokin sa na alkhairi abubuwan da suke kuskure ne Allah kare ba shi ikon hawa kansu Allah ka ba shi ikon hawa daidai da aiwatar da daidai Allah ka farkar da shi game da kusafarai ya kauce musu Allah ya karba ayyukansu da namu da dukkan ɗawainiyarsu da addini da namu gaba ɗaya Allah ta lamuna roƙonka ka yi wa 'yan kwamitin wannan masallaci albarka wanda suke taimakawa game da wannan da'awa Allah ya saka musu da alkhairi 'yan kwamiti da sauran mutane daban-daban daban da suke taimakon wannan da'awan Allah ya dafa musu musamman 'yan kwamitin wannan masallaci suna aiki iyayensu ganin cewa wannan da'awar ta miƙe wani aikin a ɓoye suke ba a sani ba wanda kuma a zahiri iya fitowa fi duka dai Allah ya musu sakayya da aljanna Allah ya karba mana da mu da su gaba daya akwai yan midiyar mu muna ƙara musu don Allah ya taimake su Allah ya dafa musu sun ci a musu addu'a suna aiki da lokacin su da dukiyar su dukkan su ɗaya ma'aikacin federal government ne ɗaya ɗan kasuwa ne amma haka suke fatsewa duk inda ake dawa su je su kafa abin ɗaukan suna aika wa jama'a da kayan aikinsu na wayoyinsu da kuɗaɗen data su duk su suke kayan su ba su taba ciya sun kosa ba mana musu adon Allah ya taimake su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya buɗa musu harkokin su na samu Allah ya tsare su daga dukkan shiri mana addu'a ga sarkin Hausawa na Gabuka da kuma dagacin manawaci dukkan su ma'abota wannan da'awa ne ko masoyan mu ne duk inda muke muna tare da su a wajen da'awa Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadin su Allah ta'ala ya sa abin da suke kafara ne Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, da sauran marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Na'am.